الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan'uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'aha wallafar babban malami a sheikh muhammad nasiruddin albani Allah ji kansa da rama idan ba a manta ba mana cikin assalatu alal janaza baban da yake mana bayani game da sallah akan mamaci muna cikin kuma ko kuma mun gama bayani ne akan mas'ala ta 71 ko ta 72 mas'alar da malam yace wala tajuzu salatu alaiha bainal quburi baya halatta ayi wa mamaci sallah a tsakankanin kabarbara wannan mas'ala ita muka dakata akan ta insha Allah ta'ala yanzu kuma zamu ci gaba a mas'ala ta gaba mas'ala ta 73 malam yace ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان ما ليتيتو إذن limami ya tsaya domin yi wa gawa sallah ga gawa an aje ta a ina limami ya kamata ya tsaya shin a daidai kafar mamaci ko a tsakiyarsa ko kuma a wajen kansa ma'ana hatta mawqiful imam din shi kansa inda imam limamin zai tsaya shari'a ta tanadar ta aji domin ya kasance kuma ya tafi akan tsari to shine sai malai ce waqiful imamu limami zai tsaya ne wara'a ra'sil rajuli a daidai setin kan mutum a daidai setin kan mutum idan namiji ne wa wasdil mar'ati a tsakiyar mace idan ta kasance mace ce ma'ana inda limami ya kamata ya tsaya a akan namiji daban yake da inda limami ya kamata ya tsaya a kan mace idan namiji ne idan liman ya tashi zai masa sallah to sai a gan shi a daidai setin kansa ma'ana sai a gan shi yana gaba gaban gawar wajen kanta kenan idan kuma mace ce fa sai ya raba ta biyu sai ya tsaya a daidai tsakiyarta wannan shine abin da shari'a ta tanadar zamu zo mu ji insha Allah ta'ala daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi malai ce a cikin wannan mas'ala da ya kulla mata mas'ala da ya kulla mata babi akwai hadisai guda biyu al'awalu hadisi na farko an abi ghalibin al-khayyat qala an karbo daga abi ghalib al-khayyat yace shahidtu ana sabna malikin salla ala jinazatin yace na halarci Anas dan Malik lokacin da yayi sallah akan wata gawa jinazati rajulin gawa wani mutum namiji faqama inda ra'sihi sai anas ɗan malik ya tsaya a daidai setin kan wannan mutum lokacin da zai mai sallah wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya kuma ra'asis sariri sai ya tsaya a daidai kan makarar ma'ana kan makarar dai ba shine kan gawa ba tunda ita makara ai ba ta da kai duk inda aka juya ta ai ita kai ne amma inda aka sa gawan nan ne kanta to duk ɗaya ne abin falamma rufi'a lokacin da aka ɗauke wannan gawar ta wannan mutumin bayan an game masa sallah أتي بجنازة أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار sai aka zo da wata gawar ta daban ta wata mata daga cikin Qurayshawa ko kuma daga cikin mutanen Madina faqila lahu sai aka ce da Anas dan Malik ya Aba Hamza ya kai baban Hamza hadhihi jinazatu fulanati ibn fulanati binti fulani wannan gawa ce ta wance 'yar gidan wani aka gaya masa sunanta da sunan mahaifinta sai ya gane cewa e ya santa sau da sai suka ce masa fasalli alaiha ita ma kai mata sallah fasalla alaiha sai anas dan malik ita ma yi mata sallah faqama wastaha ita kuma sai ya tsaya tsakiyarta wannan aiki ne da ya tabbata daga anas dan malik za mu zo mu je yadda aka yi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma yace inda ajizatiha da ya tashi tsawa sai ya tsaya a daidai kugunta nan ne ajizatiha daidai kugunta kun ga dai tsakiya kenan ko wannan ruwaya ma ta fi bayyana inda ya kamata mutum ya tsaya tunda aka ce tsakiya wani sai dauka ciki ko kuma wajen kirji ko abin da ya kamata haka amma wannan ruwaya sai ta sarraha da cewa me inda ajizatiha daidai wajen kugunta kun ga ana ake tsayawa kenan a mace wa alaiha na'shun akhbar akwai makara koriya a kanta annashu ita ce makara gado ko abin da ake dora mamaci a ciki idan ya mutu to tana cikin wannan makara wacce take koriya wa fina al'ala'u bin ziyadin al'adawi marwacin hadisi ya ce a cikin mutanen da suke sallah tare da anas dan malik akwai wani babban tabi'i mai suna al'ala bin ziyad al'adawi malai salam ba ƙasa ya ce kunyatuhu abu nasrin alkunyarsa shine abu nasrin wa huwa min fiqati tabi'ina yana ɗaya daga cikin amintattu na manya-manyan malaman tabi'ai wa kana min ubadi ahlil basra yana ɗaya daga cikin masu ibada daga cikin mutanen basra ta ƙasar iraki wa qurra'ihim yana kuma daga cikin makaranta qur'anin su mata sanata arba'a wa tis'ina ya mutu shekara ta 94 Allah ya masa rahama to yana ɗaya daga cikinsu shi wannan tabi'i da suke sallar tare da Anas dan Malik falamma ra'a ikhtilafa qiyama ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajul wal mar'a lokacin da ya ga yadda Anas dan Malik ya saba wajen tsayuwarsa akan namiji da tsayuwarsa akan mace to kun ga su shi mutum mai hankali da tunani duk abin da ake yi na addini kamata ya rinka lura da shi ya ga me ake a waje kaza me ake a waje kaza domin ya san menene hukuncinsa a shari'a dan idan ya tashi shi ma yi shi ala basirati to kun ga sai lura da cewa Anas dan Malik lokacin da zai yi namiji sallah a daidai kan gawar ya tsaya amma da aka kawo masa mace sai ga ya tsaya a daidai tsakiyarta to yana lura da wannan sai da Anas dan Malik ya gama sallar gaba daya qala sai ya ce masa ya aba Hamza ya kai baban Hamza wannan alkunya ce ta Anas dan Malik yace hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu haythu qumta shin haka annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake tsayawa akan gawa yarda ka tsaya dinnan haka annabi yake yi wa min al-mar'ati haythu qumta idan mace ce sai tsaya inda ka tsaya kake ta dinnan haka annabi yake yi qala na'am sai ana sai ce eh to shikenan kun ga abin ya zama hadisi kenan ya zama marfu'i kenan ina fata an fahimta da aikin sahabi ne sai a ce hadisi ne mai mauqufi haka ne to amma yanzu an tambaye shi to haka annabi yake ya ce eh yanzu ya zama kime kenan marfu'i daidai yake da ya ce na ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yin haka kenan so da kun ga ashe aiki ne nawa kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala shi wannan tabi'i al-ala bin ziyad faltafata ilaina al-ala fa qala sai shi al-ala ya juyo ya kalle mu in ji marwacin hadisin ya kalli wanda suke tare da shi ɗalibansa shi ma sai ya ce musu ihfazu ku kiyaye wannan sunna ce ta annabi kuma ku ringa aikatawa na fata an fahimta yawwa kun ga haka ake haka ake so da zarar ka je ka ga wani abu an ce maka wannan aiki ne na manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi shirye sa ce to yau kari kai ma ka dabbaka ta kuma ka umarci su su shine abin da ya kamata kai ka umarci iyali da aya duk su ma su ya kasance suna aikata wannan sunna sai kasance alkhairin gaba daya ma mai kowa da kowa kenan sai kasance sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ko doshe ita ce akan gaba amma idan zaka ga sunna kai ka aikata ta akan kai kai kadai ka kira kowa yi ta to kaga alkhairin zai ya kanka ne kai kadai wanda suke kusa da kai fa su ko oho wanda ba shine abin da ya kamata ba akhrajahu abu dauda wannan hadisi al-imam abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan nashi wa tirmizi wa hasanahu wa ibn majah wa tahawi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad والسياق له wannan zuban hadisin yadda yazo a haka na Imam Ahmad ne dan hanbal أخرجوه كلهم من طريق حمام بن يحيى عن أبي غالب دكا سروتو ستانير حمام بن يحيى نك أبي غالب غير أبي داود بند إمام أبو داود شيشي كدي فأخرجه من طريق عبد الوارث شيكم يا بتد حديث نتانير عبد الوارث وهو ابن سعيد وند شي شين ابن سعيد دي عنه دق صحابي أنس بن مالك وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا إمام الطحاوي ya fitar da wannan hadisi ta wata hanya tasa daga Anas dan Malik muhtasiran amma ya kawo hadisin ne a takaice bai kai shi bai kai wannan tsayi da muka kawo shi ba wa isnaduhu min at-tariqayn sahihun mala yace isnadin hadisin ta hanyoyi guda biyun gaba daya duk sun inganta ko ta wacce hanyar ta Abu Dawud ko ta hanyar wannan hanyar ta sauran hanyar da malamai suka rawaito hadisin hadisin dai ingantacce ne gaba ɗayansa rijaluhuma rijalu sahihaini ghayru abi ghayru abi ghalibin huwa thiqatun kama fi taqrib dukkanin mazajen da suke cikin hanyoyin hadisin guda biyu dukkanin su Imam al-Bukhari da Muslim suna rawaito hadisi daga wajen su banda abi galib shi shi kadai kuma shi ma amintacce ne hadisin sa karbabbe ne kamar yadda yazo a cikin at-taqrib wanda ibn hajar al-asqalani ya rubuta lil hafiz ibn hajar sai ma yace fal ajab fal ajabu minhu kaifa zakara fi sharh al hadith al ati an samrat min al fatih yace abin mamaki shine yadda shi ibn hajar al-asqalani bayan ya ce wannan mutum amintacce ne kuma sai ya ambata a cikin littafin sa na fatahul bari lokacin da yake sharhin wannan hadisi cewa annal bukhari ashara ila tadhif hadha al hadith imam al bukhari ya yi nuni da cewa wannan hadisin da makaranta bai inganta ba sun masakata sannan sai ya shuru ala zalika akan abin da imam al-bukhari ya faɗa walam ya ta'aqqabu bi shay'in bai kokarin cin gyaran sa da komai ba abinda albani yake so ya ce anan shine shi ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa taqrib at-tazib ya ce wannan rawi abu ghalib fika ne amintacce ne hadisin sa ana karɓar sa amma kuma a cikin sharin da yawa fatawul bari sai ya kawo hadisin sai kuma ya ce imam al-bukhari ya nuni akan cewa wannan wannan hadisi ba'ifi ne saboda shi wannan abu ghalib din saboda shi imam al-bukhari baya karba hadisin sa to abinda albani yake nufi me yasa ibn hajar bai tsaya yayi gyara akan cewa wannan rawi abu ghalib shi ma fika bane ba kamar yadda imam al-bukhari ya faɗa ba shine abin da yake ba tun daga shi tun a cikin wancan littafi na sai bayyana akan cewa fika ne amma anan kuma sai ya shiru bai ce komai ba ka aka bayar da magana da magana Imam al-Bukhari ta cewa me kenan da'ifi ne ina fata an fahimta to hadisin dai ingantacce ne insha Allah ta'ala ta kowace hanya mare yace male yace warwayatu thaniya li tayalisi wal bayhaqi min tariqi ahmad warwayatu thalitha li abi daud wa hiya inda al-madhkurina binahwiha duna lafdhin akhbar ruwaya fitar da ita wa hiya inda al-madhkurina haka nan kuma malaman da aka ambata guda biyu a sama da at-tayalisi da al-bayhaqi sun fitar da ita ta hanyar imam ahmad dan hanbal bi na hawiha da makamanci wannan ruwayar da muka kawo a sama duna lafzin akhbar banda lafazin akhbar din can ma'ana da yace gawa tana cikin wani ko kuma wata makara koriya to a lafazin sa babu wannan akhdar din kawai tana cikin makara yace bai kawo zancen koriya ba shine kawai bambanci afani hadisi na biyu an samrat bin an samrat bin an samrat bin jundub qala an karɓo daga samura ɗan jundub ya ce sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah a bayan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wasalla ala ummi ka'bin matat wa hiya nufasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi sallah ne akan wata mata da ake ce mata ummu ka'bin wa hiya nufasa alhali tana cikin ta mutu ne sakamakon jinin haihuwa ma'ana haihuwa ta yi sakamakon haihuwar sai ta rasu sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tsaya domin ya mata sallah faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lissalati alaiha wastaha sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tsaya don ya mata sallah a tsakiyarta to kun ga wani hadisi shi ma wanda yake sarihi ne mun same shi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tsaya don ya wata mata sallah sai ya tsaya a ina a tsakiyarta wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi wa muslim da imam muslim kun ga muttafaqun alaihi ne kenan ko yawwa wasiyaqu lahu wa abu dauda wa nisa'i wa tirmizi wa sahahu wa ibn majah wa ibn al-jarud wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad سمالة والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة مالة وأن حديثي يا فتو كررا يا بينا من تيوى أبن ديك سنة شين لمن يسعى أدي دي سيتن سكير متي a setin tsakiyar mace limami ya kamata ya tsaya wahiya bi ma'ana hadith Anas wannan kuma shine hadisin dai shine ma'anar abinda hadisin Anas yake ba mu wanda maga makarantawa yanzu inda ajizati da da yake cewa a daidai kugunta kun ga tsakiya sai wannan hadisin ya fassara ina ake nufi da tsakiya shine kugunta kenan bal hadha mimma yaziduhu wuduhan ma yace wannan ma abin da yake ƙara fito da hadisin fili karara yadda kowa zai fahimce shi da aka ce tsakiya to ina ne tsakiya shikenan sai wannan hadisi kuma yazo ce ina ne ugunta fa innahu asrahu fi dilala ala al murad min hadisi samura malai ce wannan hadisi ya fi fitowa karara ya bayyana mana abin abin da hadisi yake nufi sama da hadisin samura dan jundub wanda makaranta yanzu yanzu nan to mun gama wannan mas'ala mas'ala ta 74 malai ce wayu kabbiru alaiha arba'an aw khamsan yanzu kuma insha Allah ta'ala mun fara shiga cikin sallar gawa gaba daya sai malai ce mai sallah ko limami da wanda suke bayansa za su yi kabbara ne akan mamacin da suka tsaya domin yin sallah akan sa arba'an ko ai kabbarori guda hudu aw khamsan ko ai guda biyar ila tis'i takbiratin har izuwa kabbarori tara kun ga akwai zaɓi mutum yayi guda hudu ko guda biyar ko guda shida ko bakwai ko tara za mu zo mu ji insha Allah ta'ala na tsallake takwas ko to za mu zo mu ji insha Allah ta'ala duk wanda mutum yayi a ciki yayi ko hudu biyar shida bakwai ko mutum yayi tara to amma kun ga wannan da'awa ce a ce za a yi kabbara hudu ko za a yi biyar ko za a yi kaza amma me dalili abin da ya shafa kabbara ko kuma sallah mamaci kun ga wannan ibada ce kai tsaye ita kuma ibada mutum baya buga kirji ce ga yadda za ibada idan ba a samu daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba to yanzu shine zamu bi malam maji a ina ya samu waɗannan kabbarori wanda galibin mu da ba mu san su ba abinda muka sani kawai shine idan aka tsaya kan gawa kabbarori hudu ake mata to amma malam ya ce za a yi mata biyar har tara ma har bakwai a ina malam ya samu wannan shine zamu ji insha Allah ta'ala malam ya ce kullu zalika dukkanin waɗannan abubuwan da ya ambata daga kan hudu har zuwa tara sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata ne fa daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fa ayyuha fa'ala ajza'ahu dukkanin wanda limami ya aikata a cikin ɗaya daga cikin waɗannan wanda muka ambata ta isan masa duk ɗaya daga cikin mutum wanda ya koya hudu koya kaza to ya isa wa mutum amma sai malai ce wal aula amma abin da yafi at-tanwi' shine mutum ya rinka nau'antawa ko an fahimta ma'ana abin da ya fi falala a kan limami a matsayinka na mai sallar gawa shine sai ka rinka nau'antawa ma'ana yau idan aka tsaya akan wata gawa aka mata sallah sai ka mata kabara hudu sai aka ara wata mutuwa kuma watan wata rana idan ka zo kuma kawai sai aji kayi bakwai an fahimta idan aka ara wata mutuwa kawai sai aji kayi tara wata rana sai aji kayi biyar shine at-tanwi din at-tanwi ma'ana ka nau'anta idan kai kaza shine abin da ake nufi Allah ya samu dace malai ce fa yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan wani lokaci limami yayi waccan wani lokaci kuma sai yayi wannan kama huwa fi sha'ani fi amsalihi mithlu adiyat al-istiftah malai ce kama yadda haka sha'ani yake a cikin ayyukan da suke makamancin wannan kamar addu'ar da ake bude sallah da ita ma'ana irin ayyukan da suke aiki ne guda daya amma kuma akwai addu'o'i mabambanta juna a cikin su to abin da ake so shine nau'antawa sai malai kawo maka misali ce misali kamar addu'ar da ake buɗe sallah da ita kun ga addu'o'in da ake buɗe sallah da su suna da yawa ƙwarai da gaske wani lokaci idan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce Allahu akbar ya kabbara harama idan ya shiru sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka sai ya uzu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sai kuma aje fara karatun fatiha idan da karfi idan karatu ne a bayyane ina fata fahimta wata rana kuma sai annabi tsira da abinci su a gare shi karanta allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyada min ad-danas allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wath-thalji wal barad wata rana kuma irin yau sai karanta wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana minal muslimin har zuwa karshen ta wata rana kuma irin yau sai karanta Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran walhamdulillahi kaseeran sa uku ita ma wa subhanallahi bukratan wa sai karanta sa uku uku kowace to suna nan da yawa insha Allah ta'ala idan muka zo muka fara karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk zamu kawo su gaba daya kun ga sai kowane ɗaya daga cikin sai zaɓi wanda suka ma sai ya haddace sai rinka sai rinka yin su ma insha Allah ta'ala to haka su ma abin da ake so kenan waɗannan addu'o'i sai ka haddace kamar guda biyar ko shida ko yadda zaka iya idan yau kai wannan a sallar azhar la'asar sai kai wacce magarba sai ka wacce abin da ake fata shine dukkanin sunnonin da aka ce annabi tsira da abinci su fita a gare sun tabbata da gare shi na aikatawa kai ma sai ka ma mai su da aiki duk ladan da yake cikin kowace kai ma ka samu ba an samu riba ba abin da ake bukata kenan to mala abin da yake so ka mana misali kenan wasu yago tashahud hakanan sigogin tahiya kun ga tahiya ita ma ba guda ɗaya bace ita ma idan muka zo da littafi na sifatu salatin nabi akwai sojan guda bakwai ko shida akwai tahiyar da sayyidina umar ya rawaito akwai wacce abdullahi dan mas'ud ya rawaito akwai wacce abdullahi dan umar ya rawaito haka dai suna na wajen guda bakwai ko guda shida ina fata an fahimta akwai at-tahiyatu lillahi waz-zakiyatu lillah wat-tayyibatu salat wacce muka fi sani galibi ita ce sai sayyidina umar galibi ita muka fi sani ita ce a cikin littafin mu na fiqh galibi akwai kuma at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ta abdullahi dan mas'ud wanda kuma galibi malaman hadisi ita suka fa dauka akwai sauran to su ma suka haddace idan yau kai wannan gobe ba sai ka waccan ba shikenan abin da ake bukata kenan wassalawatul ibrahimi wassalawatul ibrahimiyati da salatin ibrahimiyoyi da suka tabbata daga annabi tsira da aminci su bata a gare shi ai dukkan nan kowa san akwai salatin da ake cewa salatul ibrahimiya ko to shi wannan salatul ibrahimiya din ba fa kala ɗaya bane ba kala ɗaya bane wato lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah mala'ikatuhu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا كون دوك إيماني كي وا النبي صلاتي دوك مسلما sai sabai suka sama wani daga cikin sabai sai ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama amma salati ba Allah ya ce maka salati ya zame maka salati sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yawan yawa wannan sahabi shiru bai bashi amsa ba sai da aka dauki lokaci shi kan sabon yadda marwacin hadisi yake cewa sai da ya ji wani abu a cikin ransa kamar yayi laifi tunda a lokacin aya ta sauka ayyul ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kada ka rinka yawan tambayar annabi tsira da aminci su bata a gare shi abubuwan da idan an bayyana muku suran ku zai baci fi ba kuwa sai ta dau lokaci saboda annabi a lokacin shi ma wahayi yake jira a saukan masa ma'ana satin da zai a masa shi ma ba shi zai kirkiro shi ce gashi yadda zai a ba sai Allah ya sauka masa da wahayi ko an fahimta shi sa sai ya shiru sai can sai annabi tsira da aminci sifat a gare shi ce qulu ina mai tambaya akan salati ce qulu ku ce Allah sai rinka jero su dukkanin sai da kawo su ma za mu zo makaranto su insha Allah ta'ala sai nan kala kala ne to sai ka je a cikin salatul ibrahimiyya sai ka zabi wanda suka yi maka sai ka haddace sai ka rinka nau'antawa shi yasa duk inda aka ce ayyuwa annabi salati to kamata sai ka rinka sai ka rinka salatul ibrahimiyya idan an gama kiran sallah wani salati zaka yi salatul ibrahimiyya an ce ai salati a cikin tayyawa wani salati zaka yi salati haka saboda me shine salatin da ya zo kai tsaye daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wahayi ne daga Allah amma duk wani salati da zaka kowanne iri ne baka da tabbas a kansa haka ne ko baka bane saboda ba daga bakin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi fito ba kamar yadda na ga kuma salati ibada ne ita kuma ibada ana yin ta ne yarda Allah da manzon suka ce ai shikenan to salatul ibrahimiyya annabi ne tsira da aminci su tabbata a gare shi ce kunu ku ce ma'ana a ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha to wahayi sai Allah madaukakin sarki masa shi sa salatul ibrahim kai tsaye wahayi ne amma kun ga duk wani salati da zaka zo ka yi shi wani ne wani ne zo na kirkire shi yayi shi kowanne iri ne kuwa ina fatan fahimta ko da ba a ce babu kyau ka yi shi ba ba a ce babu kyau ba ka yi ka je kai kayanka amma matsalar shine da wanda ya fito daga bakin manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi da wanda ya fito daga bakin wani tsakani da Allah wanne fi akwai haɗi to kai da a ce kana yin abin annabi da a ce kana yin wani wanne wanne mutum ya fi so to kun ga kamata yi sai mu bar san zuciya mu sai mu dauna annabi sai mu rinka yi ina fata an fahimta yawa idan wani yayi wani wani wanda ba na annabi to kada ka ce mai yayi laifi yayi sako yayi kaza aka bar shi yayi kai dake na annabi ina fata an fahimta yawa to wannan shine to haka salatul ibrahim ɗin suna da dama su ma suna da yawa sai ka zaɓi wanda ya maka a ciki sai ka haddace sai ka rinka yasa su ma nau'i nau'i ne malai cewa na hawiha da makamanta irin waɗannan addu'o'i da suka zo da dama wa in kana labudda min iltizami nau'in wahid fahuwa minha fahuwa fahuwa al-arba'u malai ce to idan babu makawa dole sai ka lazimci nau'i ɗaya daga cikin kabbarorin nan ko hudu ko biyar ko kaza to kai kaga kana so ne ka lazimci guda ɗaya kawai to sai malam yace guda hudu ya kamata ka dauka me yasa li anna al ahadith fiha akthar saboda hadisin da suka zo a cikin guda hudu sun fi yawa kamar yadda na muku bayani rannan haka malamai suke gano cewa wannan aiki ne falala daga cikin aikin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ko da ba iri ɗaya bane annabi yayi kabbara hudu yayi biyar yayi bakwai yayi tara amma sai aga sahaban da suka rawaito abin nan kabarori guda hudu sun fi yawa wancan ya ce annabi hudu yayi wannan ma su aka tattara aka sana da yawa sosai da sosai aka fahimci cewa ashe annabi ya fi yin guda hudun nan kenan shi yasa sabon da suka rawaito guda hudu suka fi me suka fi yawa ina fata an fahimta to amma an samu sahabi daya ko biyu wani ya rawaito guda biyar wani ya rawaito guda kaza to sai aka samu cewa ashe annabi tsira da aminci sun gare shi ma ya aikata su kenan amma da wanne ya fi guda hudu to shine sai malai ce idan mutum zai lazimci guda ɗaya ba makawa to sai lazimci guda hudu yan uwa haka ake magana haka ake magana addini a cikin ilimi da basira duk abin da mutum zai faɗa a cikin addini ya kamata a ce akwai wani abu da ya dogara da shi yake magana a kansa ba a magana kai tsaye a cikin addini mutum kamar shi ake sakawa da mala'ika jibrilu kai tsaye magana babu hujja a cikin qur'ani ko hadisi Allah ya samu dace Allah ya ce wa ilayka bayanu zalik ga bayanin hakan nan zan maka yadda abubuwan suke sai malai ce alif amma al-arba fa fiya ahadithun an jama'atin min sahaba amma kabarori guda hudu malam zai fara bayani akan su yace a cikin su akwai hadisai wanda aka rawaito daga wasu jama'a daga cikin sabon annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ba ma sabi da ba sai sai jama'a al-awwal na farko an abi hurairah an karbo daga abi hurairah wa qad madha hadithu fil mas'alati fil mas'alati at-tasi'a wal 50 hadisin ya riga gabata a cikin mas'ala ta 50 da tara mun baro ta a baya hadisi na bakwai fi salati al-najashi wanda hadisin da ya bayani akan sallar da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wa najashi wa annahu sallallahu alaihi wa sallam kabbara alaihi arba'an ai mun ji a lokacin hadisin aka ce annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yawa najashi kabbara guda nawa guda hudu to kun ga wannan shi ma hujja ce afani hadisi na biyu annabi ne abbasin an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas mala yace wa madha fil mas'alati al mushari ilaiha shi ma wannan hadisin ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta wacce aka nuni ita ce mas'ala ta nawa ta hamsin da tara fi hadisi salati ala ar-rajuli alladhi dufina laylan a cikin hadisin mutumin nan da aka binne shi da daddare ba a sanar da annabi ba ai mun tuna hadisin ko fi sadis a cikin a cikin hadisi na shida a cikin babu الثالث hadisi na uku an yazid bin thabit fi salati sallallahu alaihi wa sallam ala maulatin libani fulanin fi qabriha wa huwa fil makan al mushari ilayhi بعد حديث ابن عباس بحديث ما ليتي حديث يزيد بن ثابت شيما يازو يي بياني akan sallah da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yayi wa wata mata da take a bararriya baiwa ta wasu ta iyalan wani gida a kabarinta an mata sallah da daddare ba a ga annabi aka ji aka binne ta da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya tashi da safe ya ga wani sabon kabari ai kun tuna hadisin ko suna tafiya a cikin makabarta ya wani sabon kabari tambaya wannan kabarin waye sai aka ce a kabarin wance ce ta gidansu wance da daddare ta sallah a aka tara su aka mata sallah aka binne ta an ji tsoron a tashe ka ne saboda kada a takura maka sai annabi ya tsaya akan kabarinta ya mata sallah da sauran sabon da suke tattare da shi a ciki shi ma aka ce annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya mata kabarori guda nawa guda hudu hadisin ya zo ne bayan hadisin abdullahi dan abbas da magabatar yanzu arrabi'u hadisi na hudu an ba abu ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga wanda daga cikin sabon annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yace a fi salati sallallahu alaihi wa sallam ala almar'ati miskinati fi qabriha da ya kawo hadisi akan sallar da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yayi waccan mata miskiniya akan kabarinta ita ce waccan matan mai shara a masallaci an mutuno shi ko wacce aka ci aka binne ta ba a ga annabi annabi ya faɗa cewa me yasa ba a sanar da shi ba wa hadithuwa mazkurun aqiba hadith yazid bin thabit shi ma da hadisin ta an kawo shi ne bayan wannan hadisin na yazid bin thabit wanda magabatar a sama kadan al-musharu ilayhi anifan wanda muka nuni a kansa dazin nan al-khamis hadisi na biyar an abi umama ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abi umama yadda Allah ta tabbata a gare shi shi ma laisa lamba yace laisa huwa abu umama talbahili wannan abu umama din da aka faɗa ba fa shine sahabi abu umama talbahili ba abu umama talbahili shi aka fi sani daga cikin sabon annabi tsira da abinci da bata gare shi mai alkunya da me abu umama abu umama da an ce abu umama shi zaka kawo to ba shi ake nufi ba malai ce shi ma wannan as-sahabi al-mashhur ba wannan sahabi shararre ba shi ake nufi ba bal hadha akhar ma'rufun wannan wani ne daban shi ma sananne ne bikunyatihi aiban da kunyar abu umama wasmuhu as'ad amma shi sunansa na gaskiya shine as'ad wa qila wasu malaman suka ce sa'id ibn sa'id bin hunayf al-ansari sunansa na gaskiya shine sa'id dan sa'id dan hunayf al-ansari ma'dudun fi sahaba ana irga shi a cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi lahu ru'ya ya ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma bai ji hadisi ko daya daga sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba fal hadithu min marasilis sahaba hadisin sa yana cikin hadisin da ake ce musu mursalis sahabi wato mursalis sahabi shine sahabi ne na annabi tsira da aminci su bata a gare shi duk wata ka'ida da ake cikawa zama sahabi ya cika ta to amma hadisin da yake faɗarsa a lokacin sai kaga bai fi shekara yanzu misali yanzu misali da zan bamu shine akwai dan gidan sayyidina abubakar siddiq dan gidan asma an haife shi ne an haife shi ne a hajjin bankwana ina fata an fahimta hajjin bankwana an yi ta ne a shekara ta nawa shekara ta goma shekara ta goma annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yana dawa gida bai daɗe bai rasu an fahimta to kun ga sahabi ne ya ga annabi to amma a lokacin zai iya kiyaye wata magana da annabi ya faɗa tunda duk lokacin da annabi ya rasu bai fi shekara ɗaya ba amma kuma sahabi ne ko an fahimta to sai kuma ka ji kai tsaye ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ana ya ji kaga a wajen sahabi dan uwansa ya tambaya ji kenan to irin wannan sai a ce masa mursalus sahabi ai dama mursali shine me hadisin da tabi'i yace yace annabi ya ce ya kamata a ce tabi'i ya ce wa sahabi ya ce sannan annabi ya sahabi ya ce annabi ya ce haka ne to kai tsaye tabi'i kawai sai ya ce annabi ya ce sai a ce wannan hadisi ne mursal shi sa tarifin da imam al-baiquni yayi yace wa mursalun minhu sahabi saqat malami suka ce akwai gyara a cikin wannan ina fatan fahimta to shi ma sahabi kai tsaye sai ce qala rasulullahi bai kuma an san magana da ya faɗa bayanan lokacin da aka yi ta to sai a ce ne daga wajen dan uwansa sahabi to shi mursalin sahabi ba shi da wata matsala in dai sahabi ne aka ce ya ce annabi ya ce ko da bai ji ba an san duk sahabbai adalai ne ba zai karya ce ya ji bayan bai ji ba to shi sa duk mursalin sahabi ɗaliban hadisi sai su rike wannan duk mursalin sahabi idan aka ce wannan hadisi ne mursali ne amma na sahabi to ka ɗauka akwai karɓaɓɓe ne ingantacce ne ba shi da wata matsala ina fata an fahimta to irin wannan hadisi ne da makaranta yanzu na wannan sahabi abu umama yace fal hadith min marasil sahaba wa hiya hujjatun ma lace kuma hujja ne to wannan hadisi an karɓo shi daga abu umama radiyallahu anhu qala yarda Allah ta tabbata a gare shi yace as-sunnatu fi salati ala al-janaza sunna akan sallah wa mamaci akan mamaci ayyuqra'u ayyuqra'a fi takbirati al-ula bi ummul qur'an mukhafafatan da a karanta a raka'a ta farko bi ummul qur'an da suratul fatiha kenan mukhafatatan a boye ba a fili ba sallar gawa dama anan karatun ta ne a me a boye thumma yakbiru thalathan sannan sai limami ya kabbarori guda uku da wanda suke bayansa wataslimu inda al'akhira a ta ƙarshe kuma sai mutum ya yi mai ya yi sallama kun ga guda ɗaya ga guda uku nawa kenan guda hudu shi ne abin da yake so ya kawo wannan ya faɗa abin da ake karanta a kabara ta farko sauran ma za mu zo mu ji shi a gaba insha Allah ta'ala yanzu ba wannan bayanin yake ba bayani yake maka akan kabarori nawa ake yi idan ya gama kuma zai ɗauki kowace kabara mai ake karantawa a ciki insha Allah ta'ala za mu zo mu ji akhrajahu an-nasa'i wa anhu ibnu hazm bi isnadin sahih kama qala al-hafiz fil fath وسبقه النووي في المجموع وزاد على شرط على شرط الشيخين وأخرجه الطحاوي بنحوه وزاد في آخر الحديث قال الزهري إمام الزهري يتي فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة سينا أنبت أبند وأن سابي أبو أمامة يجي من, من ذلك لمحمد بن سويد الفهري جا محمد بن سويد الفهري فقال sai ya ce wa ana sami'tu dhahak bin qais yuhaddithu an habib bin maslama fi salati ala aljanaza mithl alladhi haddathaka abu umama yace ni ma tabi'i mai suna ad-dhahak bin qais ya bani labari cewa shi kuma ya ji daga habib bin maslama game da sallah wa game da sallah akan mamaci irin wannan abin da abu umama ya baka labari kaga karfafa magana da ya ga masa kenan wa isnaduha sahihun aidan وهي عند النسائي ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس سيدي أتكين إسناد النسائي شي أتكين رواية النسائي حديث بيكيتر على كان الضحاك بن قيس ما معنى ديتي الضحاك بن قيس باش لباري دقوا حبيبي بن مسلمة توشي تاس رواية إمام النسائي يأتي لك كان الضحاك بن قيس Allah ya sa an fahimta wa kadhalika rawahu shafi'i bi ziyadatin fi matnihi kama ya'ti fi mas'ala at-tasi'a was-70 safha 21 ba'da al-mi'a shafi da 121 da kuma 122 السادس حديث نشدة أن عبد الله بن أبي أوفاء قال أبي أوفاء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا حديث نشدة أن كربوش ندق عبد الله بن أبي أوفاء كي سوى حقيقة من زن الله تراد أمن تستبت أغري شاكا سنسينا أن كبروا لين قناه أكان غاوا أخرجه البيهقي بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة آه وأن حديثي إن كانت تسيني آه imam al-bahaqi ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce wanda zai kawo shi a cikin sa a cikin wannan matsala da muke ciki insha Allah ta'ala to anan zamu dakata saboda mun ga makawa hadisin da suke bayani akan kabarori guda hudu yanzu gobe insha Allah ta'ala zamu tashi hadisin da suke bayani akan kabarori guda biyar kuma shin an samu manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi a kabarori guda biyar shine abin da zamu ji gobe idan Allah madaukakin sarki ya riga kai mu Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya na'am نعم نعم نعم eh yana tambaya ne akan sahun sallar janaza akwai bambanci tsakanin sahun da ake a sallah ta farilla guda biyar ko salloli ta dinana filoli da ake yi misali kamar sallar idi wanda ake musu jam'i da kuma sallar janaza ya ce yakan ga akan mammatse sawun sallar jinaza haka dab da kusa da kusa eh dalilin da yasa ake wannan shine saboda ita sallar jinaza babu ruku'u a cikinta ina fata an fahimta dama wancan balas din da ake bari a saboda za a yi ruku'u ne a sujjada ana bukata a samu balas idan aka tsaya irin wannan tsaya ta za a yi mutum wanda yake kusa da shi ruku'u ina fata an gane kaga ba za a yi ruku'u ba amma sallar jinaza ba akwai ruku'u babu ruku'u to shi sa idan aka yi sau aka yi kusa da kusa din babu laifi insha Allah ta'ala yawwa Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته